بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da saduwa a wannan safiya ta lahadi yau muna biyar ga watan zulqa'ada hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina tana da alif dari hudu da arba'in da shida wacce ce daidai da ɗaya ga watan biyar a ɗaya ga watan shida shekarar dubu biyu da ashirin da biyar miladiyya mun tsaya wannan masallaci na mu da barka masallacin jawar Qur'an domin ci gaba da gabatar da karatu a cikin wannan littafi mai albarka شيني للتاب كتاب عشرة النساء واللفظ الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي النسائي wanda ya fi jana shekara ɗari uku da uku Allah madaukakin sarki da gare shi wannan littafi littafi ne da ke karantar da mu yadda ake zamantakewa da mataye a bisa tsari na ainihin wato addinin musulunci wanda mun sha bayani cewa asali wani bangare ne na littafin a sunan kubra na imamu nasa'i sai ya cire shi zama littafi mai zaman kansa wanda malamin malamin da ibrahim ya yi masa ainihin wato tahqiqi ya koyi da kalilin hadisan Allah ya kawo sarki ya saka mishi da alheri muna nan a hadisan da ke bayani dangane da hukuncin wanda ya sadu da iyalinsa alhali tana jinin haida mun karanta hadisai na annabi sallallahu alaihi wa sallama waɗanda ke bayani dangane da cewa duk wanda ya aikata haka to zai yi sadaka da rabin dinari ko dinari da ɗaya mun ji waɗannan hadisai wanda ba ya kawo mana yanzu ba zai fara ambata mana bambanci ne na riwayoyi daban-daban waɗanda suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda wasu malamai sun rawaito sabanin lafazi daban-daban yau za mu tashi duba da yake cewa ذكر خلاف على على الحكم ابن شيبة هكذا يكون ونشر من نوع na arba'in da hudu Allah ta'ala ya bada albarka a ciki حديث النبي يقول شاتقت قال أخبرنا عن الحسن بن محمد بن الزعفراني عن محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن ثم ذكر عمرو بن قيس عن الحسن عن مقتل عن ابن عباس قال إمام النسائي يبتدئ من حديث لكمال النساء شيني الحسن بن محمد الزعفراني شيكم لكمال موسى محمد بن الصباح شيكم لكمال موسى آه إسماعيل بن زكريا سنن سيا مجمال من شيما شيني عمرو بن قيس شيكم لك الحكم بن عتيبة دقا مقسم shigo ne kusan daga abdullahi dan abbas allah ya maka mutum zai ya kara mishi yadda abdullahi dan abbas yake cewa qala wa qa'a rajulun imra'atahu wa hiya haidun wani mutum ne ya sami da iyalinsa alhali tana cikin jinin haila فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بنصف دينار سيما الله صلى الله عليه وسلم ya umarce shi da ya sadaka da rabin dinari wannan hadisi hadisi ne wanda ya sahihi ya tabbata imam abu dawud ya fitar da shi haka ne imam tirmidhi haka ne imam jarimi ta hanyar sharif daga kusai daga dukkan da wannan hadisi ne ina faɗa an gane wannan haka wannan hadisin ta gane zuwa da cewa me yasa ban da ke cikin zanen ita can an ce ka saddaqu bi dinari aw bi nisfi dinar shi kuma wannan hadisin kai tsaye ya bayyana cewa ta saddaqu bi nisfi dinar yayi sadaka ne da ainihin wato rabin dinari kamar yadda ainihin wato ya bayyana ina fata an gane wannan malam alhassan ibn muhammad za'farani ɗalibin imam shafi'i ne an gane wannan dai Allah ta'ala ya san su baki daya wannan nukusan min shi ne ibn mutara nukusan ibn mutara saboda isnadi ne wanda yake malaman shi isnadi ne da tuni مالك بن بشير قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أبي عبد الله الشقري عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس في رجل غشي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار wannan hadisi an rawaje da Qutaybah ibn Sa'id malamin malamai kenan qala hadathana Hammad shi kuma shi malam Hammad ya karanta da ni wannan hadisi an gada wannan ko yawa wani Hammad ne wannan Hammad ibn Salama ko Hammad ibn Zayd Hammad ibn Zayd an gani wannan Hammad ibn Zayd قال حدثنا حماد بن حماد بن زيد يا كلمة الشهيد شكما عن أبي عبد الله الشقري شكما لك أبو عبد الله الشقري أبو عبد الله الشقري شكما يبايا حديثي يشعل الحكم لك الحكم بن قتيبة كلام عن محكم بن هجرة shi kuma an ibn abbas daga abdullahi ibn abbas ya ba da labari fi rajulin game da wani mutumin da ghashiya mar'atahu wa hiya halim ya sadu da iyalinsa alhali tana cikin jinin haila qala yace tatasaddaqu bi dinari aw nisfi dinar zai yi sadaka ne da dinari ko da rabin dinari mun yi bayani akan dinari ko wani zafin mace nawa ne kusan dubu ɗari hudu da tamanin ana fata an gaya shi zai ba da sadaka don haka jama'a kuma aka ce su gina kaga ya zama dubu ɗari biyu da arba'in Allah ya lokacin sarki zai mana imani shi wannan hadisi wannan hadisi da aka rawaito da biyun nan a wannan babi shi wani hadisin mawqufi ne zuwa gaba Abdullahi bin Abbas Allah ya kara mishi da nan ba ta gane wani kaga hadisin ya tsaya akan Abdullahi bin Abbas ne bi ainihin wato a isar da shi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ina ba ta gane wani Allah ya mana kuɗin sarki da to wannan shi to sai ma ne shi gaba da cewa qala akhbarana wa ibn amr al-a'la qala hadathna asbaq bin muhammad an ash'ab عن الحكم عن عكرمة عن ابن عباس في الرجل يقر على امرأته وهي حائض قال تتصدق بدينار أو بنصف دينار شما يولى حديث ابن منصور نبت عن ذلك حديث ابن منصور في حقوق الزوار عبد الله بن عباس الله ya kara mishi yadda amma hukuncin da shine hukuncin hadisi ne wanda yake wani iri kun shi hadisi ne mutasil ma'ana yana da hukuncin abubuwan tun da an rawaito hadisan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da na ba ta rawaito an gane wannan Allah ta'ala ya samu shi ذكر اختلاف على قتادة فيه أنبتا ساقان رواية دعك إلى القتادة ابن دعامة السدوسي Allah madaukakin sarki ya rubuta shi مالك قال أخبرنا أبو عاصم خشيم بن أصرم النسائي قال حدثنا رجل وعبد الله بن بكر قال حدثنا ابن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس أن رجلا غشي امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار wannan hadisi an rawaito daga Abu Asim shine Hashish ibn Asram an-Nasai Hashish ibn Asram an-Nasai wanda malamin shi ma fiqa ne daga cikin malaman ainihin wato hadisi an gani babban malami ne karfin hajjar da cikin malaman imamun nisa'i qala yace haddathana rawhun malam rawhun ya karanta da mu shi ya rawhun ibn ubada ibn ala al-aiti rawhun ibn ibn ubada ibn ala al-aiti shi kuma daga wa daga Abdullahi ibn Bakri shi kuma daga Abdullahi ibn Bakri ibn Habib al-Zahmi al-Bani shi kuma wannan malami yace قال حدثنا ابن ابي عروبه سعيد ابن ابي عروبه يا كرسد حديثي شيما دغواني دغ قتاده ابن دعامه السدوسي shi kuma ya kada ya sha'an abin hamid shi kuma daga abin hamid ibn abdurrahman ibn zayd ibn al-qattar al'adabi ke an gani duka wannan malaman fiƙoƙi ne amintattu ne waɗanda an san su an miqsam daga miqsam ibn al-bujra an ibn abbas ya ba da labari game da rajulan anna rajulan ghashiya imra'atahu wa hiya hamil wata wani mutum ne ya auka wa matarsa al'adi tana cikin jinin al'ada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce shi da ya yi sadaka da dinari guda ko rabin dinari kaga shi ma wannan riwayar ta sabawa ta wani ta ba ko eh Allah ya mutu sarki ya samu dashi ta sabawa al-hakim ibn Utayba an gane wannan ko وإن كان يواجهني ملاسسين إثنان يتبلغ تقايد ما له حديث جنب سبب الأمانة الإلمي duk abin da ya sai maka bayani da dalla dalla saboda kada a sami wani abin da ya zama zai zama to wani a cikin ainihin wasu al'amarin hadisi hadisi ne wanda imam malik ya fitar da shi haka nan al-bahawi a cikin mushkil al-ashar ta hanyar hamad ibn ja'ad da qatada daga abdul hamid daga muslim zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda ba shi da ke bayani ya ta hadisi hadisi hadisi da biyu da ashirin da biyu mali ta qala akhbarna harun bin ishaq an abda an sa'id an qatada an yaqtabi an ibn abbas أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا غشي امرأته وهي حائض أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار shi ma wannan islaminsa daga harun ibn ishaq daga malam sa'abda daga sa'id daga qatada daga nuqsan daga abdullahi bin abbas annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ya umarci wani mutum da ya sadu da iyalinsa alhali tana jinin haila ya yi sadaka da dinari ɗaya ko rabin dinari قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عاصم بن هلال قال حدثنا قتادة عن مرسم عن ابن عباس بمثله ولم يرفعه شما ولا حديث لك عمرو بن علي لك عاصم بن هلال شما حدثنا قتادة قتادة يتكلم ولا حديث عن مرسم شما لك مرسم ابن بجرة عن ابن عباس شما لك عبد الله بن عباس بمثله لك تنسى ولم يرفعه أما عبد الله عباس بشأن صلى الله عليه وسلم بني يفعل والذي أن قال ونقول شيء عاصم بن هلال لين الحديث أن قال da ka shi yadda da wannan hadisi zuwa ga Abdullahi dan Abbasin Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yadda shi da mahaifinsa قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الأنبري قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن يوسف عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال إن كان الدم عبيطا فدينار وإن كان فيه سفرة فنصف دينار وأن حديث شكما دقا دقا ما لم شيني آآ آآ محمد ابن كامل هكذا دقواني لا نعم إسحاق ابن إبراهيم شيني الحنبل ولا تقصيد إسحاق ابن راوية شيخ مكي أخبرنا سفيان بن عيينة مال سفيان بن عيينة يا ترى تمولنا حديثي عن عبد الكريم شيخ ملك مال موسى عبد الكريم شيخ ملك وعيد هو لك مال موسى عبد الكريم شيني عبد الكريم بن مالك الجبلي عبد الكريم بن مالك aljabal shi kuma ya karanta wannan hadisin shi ma yace malamin sa ya karanta da shi hadisi daga Muslim ibn Mujra daga Abdullah ibn Abbas Allah ya kara mishi da an annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma yace daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya fadi fil ladhi ya'ti imra'atuhu wa hiya haid game da wanda zai zai zake wa matarsa alhali lokacin tana cikin jinin al'ada قال يجي إن كان الدم عبيضا فدينار إذا wannan jinin jini ne ja shar an gane wannan yadda yake a matsayin jinin haila ma'ana jini ne ɗanyi shatar wanda a lokacin su yake fita fadina to zai bada dinari guda ɗaya zai bada kusurcin yara dubu ɗari hudu da nawa da tamanin an gane wannan wa in kana fihi sufratun fa nisu dinar idan kuma jinin ya zanto akwai rawaya rawaya a cikin sa ma'ana ya fara canzawa zuwa rawaya lokaci karar rawaya da wasu ne ake nufi yadda ya ko kalan baiwa kalan baiwar kwai ko to idan jinin ya zama ya fara canzawa daga asalin yadda yake kamar ya zo ƙarshe ƙarshen misali to shi kuma ne ba da rabin dinari ina fata an gane to wannan hadisi na wasu mai biya da shi ta hanyar abi hamza a sukkari an gane shi ne muhammad ibn maimun babban malami kun sani ba shi ne a sukkari na ba ku labari ko ba ku كلمة السكر السكر على رجشية ركي ركيمي زاكي نسبو قواتي سكري لكي ساوى عبنشي سولا هي السكري أنا كمش أبو حمزة السكري سنشي والي محمد ابن ميمون babban malami mutumin kirki yana da maganganu masu daɗin gaske wajen abin da ya shafi musulunci da shari'a musulunci saboda tsaban daɗin maganganunsa idan yana yi kamar suga suke wajen dandano da kuma daɗi shi za ka shi abu hamza a sukari ba yadda sunan garin su sukar ba na fata an gani wanda zakari ne aka mishi abu hamza a sukari suka ce annan kalamahu kana ka sukkar fi tsibihi وحلاوته وحسن بيانه haka magabata suka faɗa an gani Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi Imam Tirmidhi ya fitar da wannan hadisin da ya yi wato hanyarsa an gane wannan ko da Imam Jarrahudani shi ya fitar da wannan hadisi da ya yi Ja'far Ar-Razi da Abu Dawud da ma'anar wannan hadisin ta hanyar Ibn Jurayj dukkan su daga abin kare ne an gani shi kuma annabi bai haƙi yace ya rubuta wannan hadisin daga Sa'id ibn Abi Aruba daga Abdul Karim an gani sai mun tafsirin hadisin Ibn Mutra to wani hadisi da aka yi magana cewa in kana damu abiqan abin da ake nufi idan kana daman ahmar idan jini ne jawur shine abiqan an gane wannan fadinaru to zai ba dinari ɗaya wa in kana daman asfar idan kuma jini ne wanda yake rawaya fa nisfu dinar zai ba da ne rabin dinar didda al-imam musiri yana cewa hadisi ne wanda an sami iftirabi a cikin isnadin sa da kuma ainihin wato mutane ta an rawaice shi mawqu'an zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam kenan mawqufan zuwa ga sahabi Abdullahi bin Abbas sannan kuma an rawace shi ma musalan sannan an rawace shi kuma muqbal na fata an gane duk wannan riwayoyi malamai sun yi jama'a na fata an gane wannan Allah madaukakin sarki ya samu dashi wannan ke don haka kaji maganganun da malamai suke kenan game da ainihin wato wannan hadisi da fasaran kalmomi shi yasa shi kanshi ma da ne ya fassara wannan kalmar shi al-gharib bakin kalmomi a wannan hadisi yace addamul abiq addamul abiq jinin da ake cewa jini al-abiq shine al-qaris qari jinin da ya zanto jani tsantsa babu wani sirki a tare da shi an gane wannan Allah ta'ala ya samu da shi قال أخبرنا محمد بن كامل المروزي قال أخبرنا هشيم عن الحجاج عن عبد الكريم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يطع امرأته وهي حائض قال تصدقوا بنصف دينار شمال حديث الليل كما حديث البايع قال أبو عبد الرحمن حجاج بن أرقعة ضعيف صاحب تدليس شمال من الجوانب النادي من abu abdurrahman an gani yake to shi wannan malami ba'ifi ne kuma malami ne wanda ke da yanayin tadbisi ne tadbisi yanayin mawudi a cikin islami an gani yau وما أتاه جنة نوعان الأول إقام الشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن وذلك لا يسبقه لكن يصف أصابه إمامه لا ينعدم قم هكذا اليوم بيكونية يا بلاد لا تقول إبليس التسوية أقول إبليس الشيوخ كما يجمع إبليس كفلا Allah ya baka cikin sarki da sallama da ka jama'a kun ji wannan ainihin wato hadisi kenan kamar yadda yake dan haka yi ne bari ne wanda Imam Ibn Majah ya da shi ta hanyar Abu Ahwas daga Abu Karim to sai ma ne shi bare cewa mabahati da biya ذكر ذكر الاختلاف على قصيد على قصيد أما تنسابان لأك وجه رواية جمال قصيد قال أخبرنا يوسف بن سعيد بن مسلم السيسي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني قصيب أخبرني قصيب عن مسلم أخبره أن ابن عباس أخبره أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم أصاب امرأته وهي حائض فأمره بنصف دينار وأن حديثي daga malamin Yusuf ibn Sa'id ibn Muslim al-Sisi shi kuma daga malamin sa shine Hajjaj an gani shi kuma daga malamin sa shine wani Ibn Jurayj shi kuma daga malamin sa Husayn shi kuma daga Muslim ya ba da labarin cewa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara mishi yadda ya ba da labarin cewa wani mutum ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan mutumin ya tare da ainihin wato iyalinsa da ya tare da iyalinsa alhaji tana cikin al'ada sai mamman Allah ya umarce shi cewa ya yi sadaka da rabin dinari an gane wannan ko wannan malami kusai mun faɗi nan da ko shine Usayb ibn Malik hmm ba ku rubuta ba shine Usayb ibn Abdurrahman al-Jadali Usayb ibn Abdurrahman al-Jadali sadiqun ne sai dai yana da mummunar hajja game da malamai suka faɗa kuma a ƙarshe ya samu rudu a wajen ruwayarsa ke yin ruwayar da ya mutum yana halin lafiya sai da cikin halin karfin hajjarsa karbabiya ce wacce kuma ya samu rudu lokacin da kufa ya same shi wannan malamai ba sa karbarsa an gane wannan ko Allah ta'ala ya samu nashi قال أخبرني هلال بن علاء فولى عليه تخريج هذا بعد الآية قال أخبرني هلال بن علاء قال حدثنا حسين قال حدثنا أبو قد أبو أبو أيلم قال حدثنا مصيب عن مغسم عن مغسم قال كان الرجل إذا وقع على امرأته وهي حائل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف دينار يتصدق به قد يكون wannan hadisi na Hussein har ila yau yace mutum ya kasance a zamanin Annabi sallallahu alaihi wa sallama idan ya kaji da iyalin ka alhali yana cikin jinin haila manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana umartar da da yi sadaka da rabin dinari jama'an gane wannan ko da rabin ne rabin dinari wannan hadisi ne motsa saboda Islam bai jingin wannan hadisi zuwa ga wani ba zuwa ga abdullahi dan abdullahi wa mursal fihi sahabi saqat hadisi mursal shine wanda tabi'i ya ji sahabin manzo Allah ya manzo Allah ya shi ba ga jinda bai hada manzo Allah ba ba zai zama karatu ba ina fata an gane duk mursalin da yake zama ne yake zama karatu shine mursalu a sa'id ibn musayyib shi kuma gani ne da riwaya da wani daga sahabi da Abu Hurairah Allah ya kara mishi yarda saboda Abu Hurairah sarkin sa ne wani lokacin ya ce shi Abu Hurairah sai shi kala da kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ina fata muku shi wannan Allah ta'ala ya samu da shi kamar yadda malami suka faɗi amma shi ma fate bayan da aka yi aka gano ya zama kuma akwai ashawari galibi a hadisan sannan malamai suka sanya ake karɓarsa idan ya zama ya dace da irin wannan kenan duk duniya jama'a babu ilimin da aka yi wa hidima kamar ilimin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah ya rubuta sarki da kai tayyib مالك قال أخبرنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا الفريابي قال حدثنا سفيان عن حسين عن مغزل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يقع على امرأته وهي حائض يتصدق بنصف دينار شمانا حديث لك محمد بن علي بن ميمون شكما لك مالا من سعيد الفريابي شكما لك مالا من سفيان شكما لك حسين شكما لك حسن يقتني شوى من الله صلى الله عليه وسلم يا فدي قبل المؤمن يا أخوة يا نساء al'adi tana haila zai yi sadaka da rabin dinari shi wannan hadisin musali ne kamar yadda ya kowa da shi al'imamu bai haƙi ya fitar da wannan hadisi kuma shurai ya rasu wannan hadisi amma sai shakka a cikin daga shi zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam sufyan da kake isnadi shi sufyan bin sa'id al-thawri an gane wannan ko yawwa dan ka akwai mai da karfi daga daga Ali ibn Hulaima daga Miktam daga Ali sallallahu alaihi wasallam dukkan ne riwaya ce mursala قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن قصيب عن مسلم عن ابن عباس قال إذا أصابها حائضا تصدق بدينار وقال المسلم فإن أصابها بعد ما ترى الكبرى فنصف دينار ما لم تغتسل قال الأستاذ وقما لجمال موسى إسحاق بن إبراهيم شكوى لجمال موسى عبد الرزاق الصنعاني شكوى لجمال موسى معمر معمر بن راشد الأزدي shi kuma daga malaminsa shi ne Husayn shi kuma daga malaminsa Miqsam ibn Busra shi kuma daga Abdullah ibn Abbas Allah ya kara mishi yarda yake cewa idan mutum ya sadu da iyalinsa alhali tana cikin jinin haila to zai yi sadaka da dinari daya wa qala Miqsam shi kuma Miqsam yake cewa fa in aqamaha ba'da ma taraktuha idan ya sadu da iyalinsa bayan ta ga sarki فنصف دينار تضيء بعد رب دينار ما لم تغتسل من قبل الركاب شو من حديث موقوف يقول هذا حديث ليه موقوف هذا تابعيني ya tsaye da wannan maganar zuwa kan kamar ka tawashi yake ba da washi tuni bai jingina shi zuwa ga ba zuwa ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma in zai sahihi an gane wannan imam abdurrazzaq ya fada wannan hadisi a cikin a cikin al-musannaf ɗinsa lambar hadisi ne dubu ɗaya da ɗari biyu da sittin da ɗaya an gani amma ƙarshen hadisin kuma wani irin hadisi ne makakuri ne fatawar tabi'i ne shi ne kusan tabi'i ne ko wa ma bi tabi'in huwa al-maqbul ina fata an gani wanda kuma ya sa ka sami shi wanne موقوف من قال علم ألا بالعقود تسجيل تدم قال أخبرنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن قصيف عن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجل وقع على امرأته وهي حائل فأمره أن يتصدق أن يتصدق بنصف دينار قال أبو عبد الرحمن هذا خبر وشريك ليس بالحافظ يعني من حديث سهل بن ابن صالح شكوى حديثي لجمال موسى شين علي بن حجر لجمال بن ثوالي شريك عن قصيب لو قصيب عن مقسم شكوى ومقسم عن ابن عباس شكوى عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم شكوى عبد الله بن عباس يروي ذلك عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رجل وقع على امرأته لما لمسلم دا يعوكا وإيال دا الآن سنة سنجن أين يشي زي فد أبتي ومن يشدي سركاي رب دينار ما لا أبو عبد الرحمن شيل إمام النسائي أحمد بن شعيب ابن علي هذا خطر هذا خطر يشي wannan hadisi isnadin da aka kawo a nan kuskure an gane wannan ko eh yace isnadin da aka kawo a wannan hadisi kuskure an fahimta saboda ne yace sai sharikun laysa min hada saboda shi sharik ba ma ne wani wanda yake mai karfin hadda an gane wannan yau ya ce yani hadisi sahal ibn salih ya yi wannan hadisi na sahal ibn salih an gane wannan ko Allah ya bata kwace sarki ya samu gashi shi yasa shi kanshi Ali ibn Hujr a abannan ibn Hajar al-Asqalani ya bayyana cewa shi sharikun saduqun ne أما يخطئ كثيرا يخطئ كثيرا جنى يوم فرافرين وتغير حكمه منذ ولا منذ ولا القضاء كما حدث ذاك عن مقالة تندى كباش مقالة إيه في هذه السنة مدام وما لا تنيا الأباش ومشنا هذا هذا ما أجري أو تندى تندى كو wala ta ya baka zuwa karfe shi wallahi abubuwan ne sun yawa da kayan ku ba ku ji ba yau a kawo maka za kana barci ma za ka shi ka waya ka ce maka ba idan ka mulki shi ma da fitina shi mulki ma da fitina shi in Allah ya baka kuɗi masu ɗimbin yawa fitina inna ma amwalukum wa auladukum fitna yanzu ga shi malam kamar yana zaune abin shi ji karatu ya gama ya nafi nan sai gida amma wanda yake babban mawadaci bai ba zai zuwa zauna karatu ba shi ya masa ana wani ya fi dama wasu barka tare shi ya masa ana ba ruwan shi da wannan shi yana gani kawai a ya riga ya haye ko kuwa Allah ya sa mu dace eh sai dai waɗanda kuma Allah ya musu da mota daga za ka ko samun wani mukami ko wadata baya hana su zuwa karatu amma wannan sai ka sami mutumin da yake da tarbiyya tun yana karami kuma abin da kai kuruciya a kai a kai zaka kufa tun lokacin da kake karami kake yaron da kake da kuruciya ko da ba ka samun damar zuwa ilimi kana da kwaɗayin ilimin a zuciyarka baka kushe ba duk inda ka ana karantarwa za ka je ka zauna a karatun da kai to insha Allah tsufa ya zo maka lokacin da abubuwa gaba ɗaya sun bar da duniyar ta fare maka ta fara maka baibai ta bar ba ɗara gishiri ta ko'ina tana jiran ta gama da kai to kaga idan za ka iya dawowa ga Allah ka dawo masallaci kamar irin su zaɓi ka zauna abinka ya ka je karatu ka gama ka je kai sana'a ka ma'anin salati ka yi abubuwa ko kuwa Allah ta'ala ya sa ni kyakkyawan shi da haka jama'a kun ji magana maganar da Imam Nasa'i Abu Abdurrahman Allah ta'ala ya gafarta mishi قال أخبرنا سهل بن صالح الأنصاري يقول حديث مالكنا سهل بن صالح أخبرنا سهل بن صالح الأنصاري قال حدثنا محمد بن عيسى وهو ابن الطباع قال أخبرنا شريف عن قصيد عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي أهله وجهائه قال يتصدق بنصف دينار تقول لي رواية ما توالي تفعل من ابن صالح الأنطاشي شيخ ملك مالك محمد ابن عيسى شيخ ملك شيخ الطباع شيخ ملك مالك شريف yau wanda shari malami ne mai rauni ko yau an gane wannan shi kanshi kusai malami ne mai rauni kamar yadda muka faɗi a baya yana da mummunar hadda kuma ya sami rudu a ƙarshen rayuwarsa sannan kuma ina da gida akwai sharif ibn abdullah to kaga alqadi ko to kaga shi ma yana da kitabun da ya sa wannan hadisi ya zanto mai rauni an gane wannan saboda hadisi ne wanda yake mai rauni kwarai da gaske yake cewa shi kuma daga Abdullahi dan Abbas Allah ya tsara mishi yadda an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama game da mutumin da ya sadu iyalinsa alhali tana cikin haila yace zai sadaka da dinari guda daya قال أخبرنا أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن قصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في الرجل يواقع امرأته وهي حائض قال إذا واقع في الجب العبيط تصدق بدينار وإن كان في الصفرة فنصف دينار شما أن الحديث كما يكون شابين يكون شابايا حديث أثر رسالة نقسم شكو أن إسناد يأتي زواج وعيد زواج سعيد بن جبير الكوفي babban malami malamin qur'ani malamin tafsirin qur'ani shine wanda binnan hajjaj ya kashe shi shine karshe wanda hajjaj ibn yusuf ta kafi ya kashe shi tun da ya kashe shi kuwa ya fuskantar shi za a yanka shi yace mishi in Allah ya da yau ba za ka sake kashe wani musulmi ba bayan kwarai hajjaj ibn sai mugu mutum ne wanda ya yi masu ƙwani ne ma da yawa duk wasu da kake gani a ƙwaranin nan su hajjaji ne su suka yi a wancan lokaci da wasu ɗan dige-dige da malamin ƙwarani ne sosai ana masa laƙabi da mu'allim suriyan an gani malamin islamiyya malamin yara ko to haka ya danne shi sa aka yanka shi tun da ya kafin ƙare bacci ba har ya mutu bai ƙare bacci ba yan yar fa zai bacci sai ga ibnu jubair ya taho zai kawo shi hari zai kashe shi sai ya farka shi mali wa ibnu jubair mali wa ibnu jubair me na ma ibnu jubair me na mishi take ta bina sha to ba kaje yanka shi ba to kaga kin da ba bacci kwakwalwar za ta samu ne za ta samu matsala kawai zai ya hari wani daga cikin mutanen da yake hajjabi ka tuba ma Allah mana ta ce wai haka kai kanka sai da mun tuba baka ji Allah yana cewa wa la yajidu tawbatu lil ladina ya'maluna sayyi'ati hatta idza حضر أحدهم الموت قال إن جئت الآن بقى sai da wuce ta zaune kuma sai kama cewa ya Allah duk mutanen duniya suna zuba ido su gani cewa za ka za ka mun azaba saboda na aikata ne Allah kai min rahama ka kunye ta Ajjabi bin Yusuf taka fiye da Allah ta ala ya kama da shi to wasu malaman suna gani a in shawara yi Allah ko ba a shi ba dalilin ta ajiyar hajjabi كما يقول يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم جهنم الله كثير أقول شيء سعيد بن جبير شما يروي الله عبد الله بن عباس أن لا يقرأ الشدة قبل من كل يوم وديال على هذه سنة من الهيئة سيشوى إذن ya auka wa iyalinsa alhali tana cikin jini wanda yake jari zai yi sadaka da jari idan kuma jini ya ɗan canza ya zama rawaya rawaya shi kuma zai sadaka da rabin dinari wannan hadisin ya riga ya gabata baya ko yau Allah ta'ala ya samu dace shi ma hajjaju ibn arba'a shi ma malami ne wanda yake mai rauni kwarai da gaske an gane ko a isnadin hadisi shi ma mutum ne mai yawan kuskure sannan mutum ne mai hadisi an gane ga kuma kusai shi ma isnadin duka kaga kenan hadisi ne wanda yake mai rauni sai dai malamai suna cewa wannan kawai tunda fatawa ce ta Abdullahi dan Abbas Allah ya fara mishi da babu da a ciki sai ba misali zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba jama'a ina fata mun gane wannan مالك قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن سبيل قال حدثنا موسى بن أيوب عن الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن علي بن بديمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس إمام النسائي كمال موسى عبد الله بن محمد بن سبيل shi kuma daga malamin da Musa bin Ayyub shi kuma daga Walid ibn Muslim shi kuma daga Ibn Jabir daga Ali ibn Badima an Sa'id ibn Jubayr shi kuma daga Sa'id ibn Jubayr Allah ya kara mishi Allah ta'ala ya kara shi kuma daga Abdullahi ibn Abbas Allah ya kara mishi أن رجلا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أصاب وعده ولمسلم يا بيت الله لا بأس سوى يا فاعل يا يمساح وهي حائل الهادي تنجم جني فأمره أن يعتق نسمة سيما الله أن لا يباشي يا أنت وياه يا أنت باوى ويا أنت بيوى عن قال قاله محمود بن خالد أما وانا حديثي محمود بن خالد يا تبع لها أيوة وزن الرواية نبت عن قال وانا Allah madaukakin sarki ya samu dashi shi ma malamin da Abdullahi ibn Muhammad ibn Tamim ko shi kuma daga malamin sa wani Musa bin Ali Muna da kuma ya ba ko? Na'am. bari mu gama gaba ɗaya mun kammala hadisan duka sai mu sai mu yi bayani da kuɗi insha Allah قال أخبرني محمود بن خالد قال حدثنا الوليد أن عبد الرحمن بن يزيد يزيد الأسلمي السلمي قال سمعت علي بن بديمة يقول سمعت سعيد بن جبير يقول سمعت ابن عباس يقول قال رجل يا رسول الله ولم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أصبت برأسي جنينا فمن عيالنا وهي حامل الهادي نفس من هيدا فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق نسمة سيعني صلى الله عليه وسلم يوم الشيشة يجنت أن يموت وياه an gani yawwa qala ibn abbas ibn abbas yace wa qimatu nasamati yawma idin dinar qimar bawa a wannan lokacin ko baiwa a wannan lokacin shine dinari da kaga yana cewa ya tasaddaku bi dinar قال أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمد قال قرأت على فضيل بن آه قرأت على فضيل عن ابن حريز أن أيقع حدثه أنه سأل سعيد بن جبير عمن أكثر في رمضان يا تنبي سعيد بن جبير لما تولى أسأل سأشمة رمضان قال كان ابن عباس يقول عبد الله بن عباس كان سوى من أكثر في رمضان فعليه عتق رقبة wanda ya ci abinci a wata ramadan ya karya azuminsa to yan juriya ne a kansa an gane wani amma ya karya azumin ta hanyar ne yawwa a babin da yake magana a babin saduwa da iyaye mu kiyaye wannan jama'a ba kan mu ne ci abinci da gangar ba mu ne ci abinci da gangar wannan ne zai kawai zai rana wannan yini ne kadai ina fata mun gane wannan amma idan mutum ya tare da iyalinsa a cikin watan azumin ramadan to zai yi azumin jiki ne azumin mutane da jini ko kuma ya yanke wuya ko kuma ya shan da zuwa ya shan da jiki ne guda sittin su ma ko ya dinga masu lafi فأجران مسكيني كوكوا مسكيني بل ما فقيري اليمن كو يوم سيكا مسأل مع الآن تسيري da malamai hadisi suka ce duk inda kaje an ambaci miskini akan shuru an nan da miskini da fakiri na fata an gani inda kaje an ambaci kuma fakiri to galibi shi bai ɗaukar miskini ba أما الفدية إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمعا كما ما يمشي بيان ذاك ذاك مكلك وأن بيد أبن بيتشي أما قاعدة ذاك ما أبن بيتشي قد شي ذاك daga tsakatsakin abin da suke ci a gidajen ba kawai za ka zo da auren masara mudu kaza to da me zai je yi da me zai za a za a za a abin nan in dan bude misali dan albasa dan alayyahu dan manja ko man gyada ko dan gyada da dan sauran da ne zai kai kyau kaga yanzu kana bata ka ba in ce bane mai kauri ko misali ne ya amma galibi za su da arab da magabata sun fi dafa abincin su baya amma mun saboda kyuya saboda mutta malam sai zai ci shi kai ware ya ciyar masara baya ba wani kai huta to ya ce mutum cikin masara ya bada shi kenan yayi ko ka ba shinkafa zalla ta tayi yanzu ne ka ba shinkafa zalla ka ba shi abinci to ai kuma shinkafa ka ba shi aiki da Allah kuma sai Allah wata bai da yayi da dan magi ko mafi ƙarin shi ne misali ita kuma tsara da ma an kaba mutum kaba shi aiki dai da kuɗin nika ma nawa ne da kuɗi zai zai iya ce ruwa na magarin rogo to duka duka dai abinci ne amma shi magarin rogo za ka bar kuɗin siga da gida da kuli ina samu ne an hana da yan madara haka yar fik to wai saboda a sha a ɗan gidowi ko yadda za ka so ka sha ka koshi ka ji daɗi shi ma haka za ka yi shi ba wai kawai ka bada irin kamar an tilasta maka ne yanzu da haka ne bari cire wani kantaccen abu ba da ba su baka ba ta ba mai haka jama'a tunda ibada ce daga ta suke zamanin da Anas ɗan Malik baya yin azumi haka yake zai sa a dafa abinci kafaci guda mai daɗin gaske wanda adadin mutane talatin za su ci su ƙoshi jam za a kawo abinci a fito da shi a raba wa mutane shi kenan ya kamata shi na raba ma tunda shi mawadaci ne ana akwai kuɗi malam kuɗi ana sai da yasu ƴaƴa sama da ɗari a duniya ƙwarai haka Allah ya masa alaihi Allahumma akthir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi Allah ka yawaita masa ƴaƴa da yawan dukiya Allah ka sa mishi albarka ko an sai da mar kuɗaɗe masu nauyi ko da ya sai da ga wani abu mai nauyi ana tsammani kenan da addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ga jama'a kun ji to an tambayi Abdullahi dan Abbas game da wannan hukuncin mutum da ya tafi iyalin a cikin Ramadan ana azumi da rana ki fa'alin ya rika raqaba abin da kansa zai yanke wuya zai yanke bawa ko bai ba aw sawm shahrayn ko kuma zai azumi wannan biyu guda biyu aw it'am 30 miskinan ko ya ciyar da miskinai 30 qultu nashi wa man wafa'a lamratihi wa hiya haidun to wanda kuma ya auka wa iyalin alhayi tana haida fa aw sami'a adalan juma'a ko kuma ya ji an kira sallar juma'a amma duk da haka ya kasa hakuri ɗayan da shi ki maka ayi to kuma ina ga zake wa iyali malamai ke nan malamai in kana karatu ka zage da abubuwa ka ce to mutum ne ma ne a shi a'a wani yana nan a lokacin bukata ta kama shi to me hukuncin haka ya faru ولم يجمع ولم يجمع ليس له عذر in cewa kuma bai yi juma'a ba ka ga wannan bai da uzuri ko bai yi juma'a ba ko ba shi da wani uzuri da ya hada shi qala kadhalika itqu raqaba yace haka ne shi ma wannan in da wuya ne an gani amma idan wannan hadisi zai yi ba'ifi saboda abin hadisin shi ne abdullahi ibn husayn al-azdi mutum ne mai rauni haka da haifa shi ma mai rauni ne daga wannan hadisi ba'ifi ne kamar yadda al-azdi ya faɗa sai tafari an gane wannan daga hadisi ne wanda yake mai rauni wanda bai inganta ba Allah ya madaukakin sarki ya samu da shi kashi ma ne shi hadisin munkar ko fihi abu hadisin وهو ضعيف وشيخه أيضا أضعف منه ما لم يتعيق يا إذن ماما ما في روني لا تولى حديث كما يتمال منه بروفيسور محمد سعيد جلي بيت فلاي منا كرافيك شيء ضعيف جدا يا أرهر ضعيف جدا هذا daga ji kafin mun kai an gani Allah ta'ala ya sani ya shi قال أبو عبد الرحمن أبو حريز ضعيف الحديث كنجي إمام النسائي شوى وأنا مباوع أن أبو حريز ميروني إسنادي لا تبقى مجال ضعيف روني الحديث شيء مدينة بيانا شركين يا تبعهم جولي وكما نتيجة محدث kaga wannan dan dan tasha ne kawai ilimin hadisi malam shi ma bai wuce wanda yake tafiya ke sharfi ke da bawon ba a ilimin hadisi ga da wannan Allah ka gare mu eh ya ci gaba da cewa wa aifa la a'lamu shi kuma aifa kuma ban san shi ba qala hamza ma la hamza yashi abu halil abdullah ibn husayn qadi tistan shine mal halil ibn abdullah ibn husayn qadi tistan ina kace mal ne rauni ne bin da bai da ilimi kun gani bin da cewa bai da ilimi gaba daya amma dai ta fuskar ilimin hadisi da riwaya an raunata shi amma zai zama babban malami ne ko alƙali ne yanzu kun ji wancan an ce alƙali ne shariku alƙalanci aka ba shi ya shakartar da shi game da ilimi ya kuma harkar alƙalanci ya zama ya samu matsala wajen haddasa da kuma ainihin wato harka ta ilimi ina fata mun gane wannan jama'a Allah ta'ala ya samu dace da jama'a wannan shine abin da ya sauka a wannan bangare an gane wannan dan haka idan muka duba abin da ke da alaƙa da wannan hadisai da muka karanta hadisan abdullahi bin abbas dangane da abin da ya shafi saduwa da wata ke mai haila ya zo da lafuzza daban-daban da kuma sinadai masu yawa kaga duk wannan fa bai ce maka bara bara ba ka kwaya ɗaya kawai abinci ba duk ya kawo maka sinadai ne suka gane yawan riwayoyi da aka yi a wannan ainihin wato bangare an gane wannan ko wasu malaman suka ce ya zo sama da hanyoyi guda hamsin waɗannan hadisan daga abdullahi ibn abbas kun ji tunda muka fara mahammacin sahibi sai waje abdullahi ibn abbas Allah ya tsara mu shirya shi da mahaifinsa kuma bi yau tunanin sa ya bi ta hanyar wane ne ta hanyar nafsa an gani ibn musra ko ibn musra an gani wannan wasu daga ikrima daga sa'id ibn jubair da abdullahi ibn abbas an gani wanda yawanci tunanin wannan da zaka tace shi ko mai rauni ne sai dai idan muka duba hadisan nafsan hadisai ne ingantattu da ka wadda ce riwayoyi za su sami su yi ƙwari saboda dogaro da in muka yi shahada da waɗancan da mutaba'a da isnadan da kuma ainihin wato mutanensu jama'a na fata an gane wannan shi ruwayoyin da nufkan ya yi mafi yawansu daga wasu malamai ne wanda suke ingantattu amintattu don haka riwayoyinsa sun ne sun tabbata ina fata an gane wannan lalu jama'a wannan shi ne abin da mutum zai yi yayin da aka waye gari ya gaji da ba ya gaji ya cuta a yayin da sun raina an gani don haka abin da malamin ke cewa kaga a can ya ce ya tasaddaku bi nisfi dina can a ce au bi nisfi dina an gani wannan don haka mafi inganci riwayoyi daga cikin wannan riwayoyi ita ce riwaya da wata hanya Abdulhamid ibn Abdurrahman al-Ulam Abu Ali ibn Abbas cewa ya tasaddaqu bi dinar aw bi nisfi dinar wannan shine abin da Abu Dawud ya ambata a cikin sunan dinsa da wannan riwaya ingantacciya kenan kafaran wanda ya zake wa iyalinsa alhali tana cikin jinin haila zai sadaka da dinari guda ɗaya ko rabin dinari sai da malaman fikin sun yi sabani game da wajibcin yin haka malaman hanabila masu mazhabin imam ahmad ibn muhammad ibn hanbal ash-shaybani rahimahullahu ta'ala kamar kamar yadda ke littafin al-mawsu'at al-fiqhiyya al-kuwaitiyya mujallad na sha takwas shafi na ɗari uku da ashirin da hudu suka ce nisfu dinari zahaban kaffaratun fi mawdi'il hali dinari rabin dinari da za a bada an gane na zinari dinari na zinari kun gane karatu dinaru min zahab yau da muka ce dinari ba zinari ba ne yau ba haushi ka gane wani shi dinari wani tarin dukiya ce ta musamman da balarabe ya santa sai ce wannan dinari ɗaya kamar ka ce wannan dubu ɗaya kaga ba ce maka naira ko an ce maka wannan misali ka ce miliyan ɗaya amma misali ka ce na naira ko miliyan ɗaya na sefa ko miliyan ko a ce dubu ɗari na dala mun gane wannan da gwargwadon irin abin da ya rufe kuɗi ne wanda ake amfani da shi a wannan zamani to zai sadaka ne da rabin dinare tsarin dukiyar nan dubu ɗari biyu da arba'in na zinare sinadarin tsantsan zinari ne ba daya in ba gane ba ko an gane wannan yau ga wanda ya shafi iyalinsa alhali na shi cikin haila amma su hanafiya da shafi'iyya suna ganin ya sadaka da zinari idan ya rubuto ya yi wannan jima'in ne da matarsa a farkon haila lokacin jinin yana ne yana gajawar kamar yadda muka yi a wancan hadisi amma ni ba ya rage ne idan ya zama a ƙarshe ƙarshen lokacin hailan ne ya tafi da iyalinsa jama'a ina fata an gane ne kina ko ne tsakiyar haila ko ƙarshen haila zai ba da ne rabin iyali amma wanda ya a farkon lokacin haila zai ba da ne zai ba da iyali guda ɗaya a wurin malikiya ko kuce la ka fara ta alaihi ba ka fara a kanka ina fata an gane ne amma dai abin da ya tabbata shi ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi kuma ku bayyana Allah ya mata ku sake da kai lokaci ya kai na mu da kai a insha Allah sai mu tashi kan mahadi na shida mudawaja'atul halawi wa mubasharatiha abinda muka karanta daidai Allah ya sani kare ya cikin lada inda muka kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alheri Allah ta'ala ka biya mana jama'a mu yi kokari waɗannan kwanaki masu guda goma mu yawaita ayyuka da kai a cikin su ba wani abu da ke yi don dama ce idan ta kubuce kuma ba zai shiga ta dawowa iya shekara mai zuwa Allah ba zai kai ka da wasu rayuwa ba muna fata Allah ya ba mu ikon sururi na alkhairi da rabo lokacin da Allah ta'ala ya rage mana a wannan rayuwa ta mu ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحم فينا ولا يرحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله